أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب الأسر والزمان اللهم له فدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to na san kwanakin baya haka mun zauna da badin yan wake da mawasunku suna ciki ko na wanda muka kira badin yan da suka zo tablik kuma a lokacin wasu ku zana ciki ko wasu to shi kenan wasu kun ba su a ciki don kuma wani ɗanyi magana mai ɗan tsawo da gangare abubuwa daban-daban kan sha'anin tabligi wanda a lokacin su ba man ɗauka ba ne to wasu ba'adinsu za mu maimaita ne wasu kuma sayewar abubuwan su taso a lokacin da muke tattaunawa a hulasan abinda na sha faɗa ma 'yan uwa sawan a nan gida ne in suka zo ko kuma in na same su ne a waje ada na san da yawan ba su kasance kuna nan a waje ɗin ba lokacin da nukan tafi can a iran da iraq dukan jaddada musu batun cewa gaske magana suna bidan karatu ne a madadin al'umma wato sun je ne su ɗebo domin su amfanar da al'ummansu kamar su wakilai ne waɗanda suke wakiltar mafi yawan mutane hana wanda suka je can domin su ɗebo abin da za al'umma za ta amfana da kuma akwai kishin ruwan wannan ilimi ɗin a nan saboda mun daɗe ainihin mun zama zan iya cewa maharumai kenan maharumai shekara da shekaru ba don albarkacin wannan sauyi da aka samu na musulunci kamar shekara arba'in da hudu da suka wuce ba to ainihin dama ba mu san ahalbait suna da mazhaba ba kullum nukan ba da yansu bayanai lokacin da magana da ganin cewa shekarar 1973 yau shekara 50 kenan cur ina ɗalibi a lokacin na ajin karatun gaba da secondary advanced level kenan na arabic to lokacin advanced level arabic ba a rubuta shi ma a nigeria ainihin daga university of london ake kawo shi da shi da hausa ma a lokacin duk daga london ake kawo sauran fannoni ana iya ana amma banda arabiya ana kawo na can ne to akwai syllabus da suke da wanda duk shekara za a sa ku yi essay akan wayansu wayansu abubuwa da shafi tarihi musamman to kullum kuma ainihin wasu waƙoƙi sukan fito kamar waƙatul jamal da waƙatul sifin sai su a ce ka ese a kai ka rubutu a kai da arabiya kuma akan yi magana kan aƙa'id aƙa'id ɗin shi'a aƙa'id ɗin mutazila aƙa'id ɗin hawari da ire-iren wanda duk kullum sai wannan sun fito saboda haka don sanin wannan sai muka zauna mana karantawa sai muna karanta wa'annan sukutu saboda don zai iya fito mana a jarabawa to ba na mantawa da shi wani lecturer din mu har yanzu ina taniyar lokacin da yake mana bayani yau shekara hamsin da suka wuce game da aƙidun shi'a sai ce daga cikin abin da suka imani da shi har da cewa akwai wani abu imamiya sun imani da imamiya kuma a'imma ɗinsu masumai ne kuma ba a tambayansu abinda suka yi duk abinda ka ga imam ya yi sai ka aikata to sai ba da wani misali ajib misali wanda ba zan son faɗa ba amma dai haka yi mana karatu ya ce al misali yin imam ya sha giya wai shi ma sai ka sha to ajin sai muka ce ha to ai giya haramun ne da rashin nassin alkurani sai ce ai su shi ba su damu da ba sai ba ruwansu da wannan abinda imam ya ce muka ce a to don Allah me zaka dauka wannan shi yawon me zaka dauke su a da in kai kai kai ji wannan wasu fandararrun mutane sannan kuma abin da muke karanta a lokacin wani masadar din duk na yamma ne akwai wani littafin wani bature shi philip kehit yaro history of the arabs story of the arabs ma akwai karami akwai babba lokacin shi muke karanta don sanin tarihi to kuma da akwai batun a kirin shi an irin wannan abubuwan za ka dunga gani to lokacin lalle kawai ra'ayin mu kawai wani wannan wani wani irin wani abu ne fandarare kuma ya kawo mana bayanin cewa ma ainihin ya ce sun kasu kashi-kashi akwai wasu sugullat sugullat din sun imani da ubangiji kan ali ya dinga wa'annan bayanu kuma duk irin suke fito a jaraba irin suka fito a jaraba nan bayan karshe bai rubuta adaban salaba arabic din ba don da karshe na rubuta wa inspanoni na karanta wa inspanoni amma ban rubuta ba na adda tarihin musulunci da na karanta adaban salaba amma ban rubuta jaraba ba sai na rubuta akan yin sun kai da adadin fannin da zaka iya dauka advanced syllabus ba su wuce hudu ba to ni kuma na karanta fiye da hudu din na karanta wajen wajen fanni wajen fanni bakwai ne saboda ka sai na zaɓi hudu daga ciki wanda suka hada da gamman da economics amma da hadda had islamic studies to na kan ba ma masa islamic history bai shiga ba arabic bai shiga ba a cikin fannona to ina za ku misali kun ga misali irin wannan gurbataccen ra'ayi da ake yaɗawa shi ne ake shi muka sani akalla wanda ya karatu a wannan lokacin abin da ya sani kenan to ana nan ba muka san wani abu game da su sai bayan da aka yi juyin musulunci na iran sai aka ci a su shi'a ne kuma muna tare da shi'a to ai ba shi muka ga ra'ayi mu game da shi'a mu kuma ga abin kirkin da idonmu ya gani to na so kuma lokacin mana ɗalibai a shi kuma a jami'a a kai revolution ɗin saba'in da tara ba ko wani profesa ɗinmu na economics wani profesa muhammad hussein sai ce lalle ba da zama musulunci ne a iran saboda shi ya kafin ya zo nan najeriya ya koyar a iran ya ce lalle ba wanda ke zuwa masallaci sai tsoho duk samari sai rolin su suke ya ce yana jin yan kwabinins ne kawai ake cewa musulunci ya ce kuma ga da yake shi su mutumin pakistan ne sunni ne yake na da ra'ayin sarari da wace shi tsalle ya dinga ba mu ya ce an ya ba za a zama musulunci to to sannan sai kuma ya zama dai cikin ikon allah na tafi iran farkon 1980 januwarin 80 zuwa february bikin farko shekaran farko shekara bayan shekara da bayan revolution bikin farko da aka yi wato tunawa da zagayowar rana shekara guda da samun nasarar revolution to har na ga abin da na gani na kuma ji abin da na ji to har ma da zan nufi muke muna magana muke cewa da muka ƙara ta wadda muke tambaya na waya batun control declaration 1980 wadda ma an shirya ni sai akan coincidence ne ya zama ranar ana ibc a puntuwa kuma ni kuma gashi na dawo daga iran kenan tun suka ce ya kamata in magana tun da gani abin na gani sai kuma na yi masu baga tsaye lakca akan kira ga jihadi a nigeria wajen kusan awa biyu ma lakca din da daddare sannan kuma aka zo formal opening na zama din sai zama ni ne magana a madadin shugaban kungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya don shi bai zo wani ne kuma taimakinsa to shine ne wannan magana da ake aka kira Pontuwar Declaration to sai yake cewa lalle lokacin suka fara cewa lalle na je Iran na haukace shi da gudanar ina tsammanin haka din ne suna da gaskiya na haukace ne to to su bi abin da gani kila su sun tunda ba su gani ba mutum yana iya ganin abin da ake ce masa yana iya samun abin da ake da ingila an ce shock ga abin da yake ainihin shi ba ka yake tsammani ba to ni farkon abin da ya ɗauki hankali na sosai sa na ta koka ina can shine yadda na ga zukatan mutane su maru ga iyakan ganin ka an ji bahi zara iyakan ganin ka mutum maza da mata da yara shi kai wannan irin haɗa zukata irin wannan ai ba wanda zai iya wannan ba Allah ba to kuma sai wani wani yana kusa da ni sai ya faɗi wata magana har yanzu ba na mantawa da magana da ya ce kaga wani abin da kake gani ba zai yiwu ka je ka gaya mutane su gane ba sai dai kai ka aikata a jikinka su gani a wajen ai na na saba don wannan magana a Iran na ce to bayan shekaru na fahimci abin da wannan mutumin ya gaya ma cewa sai an sai an sai ka mayar a jikin ka tukunna wasu su gani daga jikin ka yanzu kun ga kun ga yanzu wayannan da zuwa muke magana wani ke cewa yanzu wayannan wanda suka je wannan wahabiya wanda suke zuwa su karatutukan nan na takfiranci su zo duk kowane a bashi tebur a gema mashi masallaci ba shi da wani aiki sai cewa wancan ya kafarta wancan dan wuta ne wancan kaza wanke gashi nan gashin aikin kenan duk sun cika social media da wannan sun ce duk hululu ne duk hayaniya ne ba ya zuwa ko ina ba ɗinki ɗinsa bai kai ko ina ba bai shi kanshi mai maganin bai kai zuciyarsa ba su ba masu sauraron su ba su kai bai san zuciyarsa ba kuma da ya ji daram ni na danna a guje shi kenan ya kaga sun watse kuma da za a cafki ɗaya daga cikinsu ciwo za ka ji ba ka ganin kowa shi ma kan da kuka ci za ra'ayin cewa su dole za su bi mahukumta ne akwai ma wani malamin su da ya taba cewa wai in kaga dan sanda ya kama mai wa'azi to shi dan ne ya bi mai wa'azin ya sa ya faɗi abin da dan sanda ya kama shi to kaga dan sanda mene ya nan ku ga ma kun yi shiru masu mi kenan tun da kaga in kaga dan sanda ya kama mutum shi dan ne ya bi wannan mutumin to kaga shi dan sandan mene kenan yau ya zama masumi kaga shi a wurinsa masumi dan sanda masumi ne wato duk abin da ya daidai ne wanda in kaga mutum an kama shi to shi ne ya laifi ya yi laifi ne sa aka kama shi saboda shi dan sanda baya zalunci aiki aiki yake daidai kuma malamin su ne babban malamin su ne wannan magana tun shekaru da dama hakan babban malamin su ne wanda suke marji'in su to kaga su a ganin su lalle ba da za a yi mutum ya yi wani abu wanda yake zai zama zai saba da mahukunta ballanta nama ya zama cikin matsala ya kamata ya zama lafiyan shi launi tare da mahukunta to kuma da haka nan ne in mutum ya lura sosai a ce to me yasa annabawa suke suka samu matsaloli da mahukuntan zamanin su wani annabi ne ya zo al'ummansa suka ce masa barka da zuwa tambaya wani annabi ne ya zo mutane suka ce haba dama mun fa lura fa gaskiya da da walaki mu wannan ran can gaskiya ba akan daidai muke ba alhamdulillah da Allah ya turo ka madalla masha Allah sai suka bi shi an an sami haka nan hatta kaumu Yunus istisna inda aka yi sun sadu da ne bayan da suka ga azaba su kaɗai ne suka ga suka ga azaba suka sadu da an fahimta ai ba wai sun saduda da farko ba ne da suka ƙi karɓan annabinsu ya ce masu in ba su imani ba azaba za ta kama su suka ce ta zo ɗin da suka ga alamun azabar sai suka ce mene mafita aka ce sai dai za ku yi sarar da suka ce to mun yi sai aka ɗauki azaba to su ne ka Allah ta'ala ya istisna'i da su a suratul yunus istisna'i su ne kai suka ga azaba suka yi saranda amma mutanen salih alaihi salam su su an ce ta mata'o fi da yarukum talata ta ayya za da kawo adon gairu makfu sai ran da duk kuka kuka kuka shafi wannan tawuwa da da wani da wani da wani cuta to iya wa'adin ku kwana uku ne sai ko suka je suka yanke taguwa suka ce a zo da azaba sai kuma suka ga alaman azaba din farko suka waye gari kowa fuskansa so launin fuskansa ya canza ya zama fatsi na so in ce fatsi yanzu yara za su kalli muna da sunan launuka amma yanzu duk turanci ya cancanza in ce yalo ko ya rudu daga yawa yalo amma fatsi ake cewa da hausa kowa fuskansa ta zama fatsi da wani suka ce wani wani fuskan gaba na ga ya canza sai ce ya gaba na ka gani kai ba a ce duk fuskokin su zama to ranar farko ke rana ta biyu sai fuskokin suka zama jajaye rana ta uku sai fuskokin suka zama baƙaƙe kamar gawayi kamar an ƙona da gawayi suka ce to gobe halaka kenan suka ce mene abin yi ko suka ce mafita kawai mu je mu imani da salihu ba ka ba mun halaka gobe sai suka ce sai dai mu halaka ba za mu bi shi ba sai dai su mutu Allah su shiga su da wama wuta amma ba su ba za su tsaye masa wani ce to mu bi shi mana mu huta sai taimaka taimaka salihu za ka bi to to sai to kaje sai ka bi shi ka wa to duk sai suka fasa bi kun ga su su ko ko da suka ga azaba su sadu da ba rana ranar ƙarshe suka zo suna jiran azabar haka nan kuma su kuma su dai halaka su gaba ɗaya suka waye gari a gurfani a gidajensu halaka ku to in haka nan ne sunnan da ya gabata ga dukkan annaba ba wani annabin da ya zo aka karbe shi to ba ma ba karbe shi naka ba an tursasa shi Allah ta ce wa hammar kullu ummatin bi rasulihim la ya'khudhu kowace al'umma sai da suka himmatu akan manzansu don su kan mashi su halaka shi ma'ana su kashe shi ba wata al'ummar da aka tura mata annabi ba ta yi yunkurin kashe annabi ba sai dai Allah ta'ala ya zama shi ya kwace shi wasu ma dai Allah ta'ala ya gwada su ya kyara su da aniyan su sun ma kashe annabi an kashe annabawa to kuma mu zo ga annabin karshe sallallahu alaihi wa to shi kuma sai ƙwarai suka karɓe shi an yi mutum kamar shi to me suka ce masa suka ce kafin kafin wahayi kafin a kira sun ce mashi Muhammadu al-Amin ba wanda suka yi mashaida da gaskiya da riƙon amana kamar shi amma ran da ya ce mai kira su zuwa tauhidi sai suka ce suka jingina masa komai da komai da suka gada da ƙarya da waƙe da da sihiri da bokanci da har da hauka da an jingina masa akan mene akan ya kira su tauhidi sannan su bai isa su ba suka ce a yi mishi kisan farar ɗaya ya yi hijira suka bi shi da yaƙi ya ƙoƙi aka bi shi da badar aka bi shi da uhud aka bi shi da handak haka na to bayan shi kuma fa sai aka yi ma'ausiya ɗin shi mai ne mai aka yi ma'amiru mu'mini mai aka yi masaida zahara mai aka yi imam hassan mai aka yi imam hussein amma duk wa'annan sun ɓoye na imam hussein baris kowa yana iya gani to ya za a yi yau mu yau mutum ya ce mana ya yau da duk wanda ya san wannan ya ce mana wai ayar da ake addini ana zama lafiya ne da mahukunta kana suka zauna lafiya da mahukunta ka ba da kokari mahukuntan da ba akan addini sai ba ba su ba da addini kun ba su san addini to in suka na suka zauna da su lafiya ka zauna da su lafiya amma kar ka ci ma kana bin tafarkin wayannan ba tafarkin annawa bane ba tafarkin a'imma bane za ka zauna kai kukan ashura ka rera waka kai koke-koke ka tsine mai yazidu kuma ka bi yazidun zamaninka to ruwanka kuma dai to amma dai alhamdulillah mun gode ma Allah da ya zama cewa wannan abu da ya kunno kai sai ya ba da al'ajabi ya ba da al'ajabi nan da nan cikin gajeren lokaci shekara hamsin da suka wuce da nake ga muku saba'in da bakwai in ma muna da wani ra'ayi game da shi'a mummunan ra'ayi ne da aka gama a makaranta to saba'in da takwas lokacin da muka fara jin ɗorin imam yana faransa a lokacin abin ya bamu ya burge mu muka ga kuma hotunan mazaharori da ake yi a iran abin ya burge mu su ba fara ce mana shi'a ba sai daga baya suka fara cewa ai ma su daban suke ai su shi'a ne muku muku amma al'umma addini musulunci suka gani amma musulunci suka gani ba su ga wani bangare na addinin ba to amma daga baya da suka fito da suka ga abin ya fara tasiri shine suka kokarin to bari su sa masa mummunan suna su kira shi wani abu daban domin a guje shi shi ne zaka ga wannan bambami iri-iri da ake ta tayi ana ta bambami shi a kaza shi a kaza kowa na kirare wani ke cewa hululu ne kawai ba inda yake zuwa bai shiga bai tafiya ko ina duk zage-zage da karere da mutum zai duk yana bata lokacin sa ya ta tayi ya ta tayi ta kabda shi da busa duk daya ita ita gaskiya sunanta gaskiya ba guda biyu bane gaskiya gaskiya kwara ɗaya ce amma bayan ta duk wannan abin da zai taso hu زبد فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كما كفن abinda zai tabbata shi abin gaskiya ita ce daram za ta kafu daram amma wani abinda za ku lulu ibace ibace ba inda za shi duk ba za ka taɓa kawar da gaskiya da ƙarerayi ba an yi an yi ana farko an yi ana ƙarshe amma kuma yanzu Allah ya ga daman a san gaskiya alhamdulillah Allah ya ga daman a san gaskiya shiri ne na Allah ta'ala cikin gajeren lokaci muka ga abin da ya bada mu kan mai yake ba mamaki azu mutane suka ce wai akai kuka sami nasara ne haka sun ce ai ba yin mu bane yin Allah ne yin Allah ne Allah ta'ala ne ga daman wannan al'amari ya yaɗu to kuma kamar sunna na farko a yunkurin kawar da shi sai aka tambatsa shi suka yi suka ɗauki matakin da suka ɗauka shine na ƙarshe za su gama da abin ilal abad sai suka tambatsa shi tambatsan da bai taɓa faru albarkacin wannan tambatsan ne ya zama duk duk aka bugu da ƙofofi ai iraq suka ji labari har da masu zuwa da har da masu sukan mu da masu adawa da mu ai duk albarkacin wannan da awan ne har an iraq da ta ji ta buɗa masu ƙofa suka ji kowa gaban dun ba dun haka yaushe yaushe yaushe mutane suka san akwai yanzu kowa ya san akwai akwai wannan da awan duk duniya an san da ita ko ba ka so da shi ko zai ka ci albarkacin abin ta hanyar kana zagin sa kai ka ci duniyan ka da shi in duniyan kake da bukata amma dai da ba don albarkacin sadaukarwan wasu ba da ma ba a ji abin ba sadaukarwan wasu alhamdulillah shi ne kankaro wani abin kuma kaga duk abin ma kan ce kullum mai wancewa kamar yadda imam khomeini ko duk su sabo ke cewa duk abin da muka samu saboda albarkan ashura ne kullum ma ladai na fa bi barakati ashura duk abin muka samu albarkan ashura ne sauran imam hussein ne wanda ya ya nuna yadda ake bi dakewa shi ya sadaukar da kawai sanadiyan wannan ne kuma kaga a makarantar makarantar husainiya na su ma suka dake suka ce komai zai faru ba su ba ta farki ba har abin ya tabbata to kuma shi ne kuma yake wanzar da wannan al'amari kuma da ba don sadaukarwa na farko kuma da ma babu sakwa sun da babu shi to daga tare duk sadaukarwa na farko ne to kuma yanzu ma da ke ganin fitan matsan shi anan sadaukarwa na farko ne shi yasa ya zama abin ya zama duk ya tambatsa cikin gajeren lokaci don wani na haɗa wani wani mutum a kenya kasan su kenya da tanzania da uganda wannan area da zanzibar to duka shiraza sun daɗe zuwa wurin ba shiraza kaɗai mutanen iran da sun gudu lokacin mulkin mogol ne sun guje daga mulkin mogol ne suka tafi afirka ta gabas sun je ne ba domin wani abu don su tsira da ransu sun je zama ne an fahimta ba sun je ciniki ne ba sun gudu ne daga mulkin mogol to su suka fara zuwa da kuma su shi'a ne sai suka je suka yi zaman su a wurin sai suka cuɗanya da da mutanen wurin suka zama suka narke suka zama mutanen wurin wajen suna suna cewa su shirazawa ne cikin su har da har da shirifai a cikin su aka same su a wayannan kasashen musamman a wannan tsibirin zanzibar din da kuma cikin mamela tanzania da da Uganda da Kenya to shi wani ɗan Kenya ke ce mini ya ce su lokacin da aka yi revolution Iran sun ma rika tambaya ne akwai shi ne a Iran sun ɗauka su ne kawai shi'a to kuma so kuma suka je so da suka ɗauka su suka ce ya kai shi'a shi'a Najeriya sai suka goyi Najeriya Najeriya ya wuce nasu suka ga ya aka haka ne yaushe shi an ta je Najeriya ta fi su su fitun kakanninsu ne fa kakannin kakanninsu ne ba shi a da gubal gubal kakannin kakanninsu ne shi a da sun suka je wurin suka narke sun zama da yawan sun zama kakken fata amma da yawan asalin su mutanen Iran to su su su kuma da a tafiya ce tafiya sun mamanta da asali an bayyanta har suna mamakin ma akwai shi'a ne a Iran su doka su ne kawai shi'a a duniya ne to sai kuma suka ga kuma wani abin da ya fi basu mamaki shine na Najeriya yaushe ne har abin ya zo Najeriya a zo kuma lokacin suka tabbo mutane suka wai aka yi ne aka abubuwan na da nan ya tambata a Najeriya sun ce to da farko dai zan gaya muku dai gaskiyar magana yin Allah da yake na biyu kuma zan ce muku ɗansu abubuwa sun taimaka mana daga cikin abubuwan da suka taimaka mana har da cewa akwai halfiya mai kyau na addini ana akwai saura ɗin ce usman ɗan fodiyo wanda yana na azukatan mutane sun san cewa ainihin dacen ba nizamin addini bane aka koma nizamin addini da ture ya zo ya kawar da wannan nizamin ya kaba nasa kuma har yanzu suna tunanin su koma abin da suka gada ne maimakon abin da ture ya dan kara musu to abu na uku kuma Allah ya mana yawa za ku ga yawa hololololo kasuwar sun sukan ga hoto ne su ga mu hololololo sun su sha mamaki zan ce to duk barganin hululun nan na kwatanta da yawan mutanen Najeriya kaɗan ne saboda miliyoyi ne a ƙasa kaɗan ne inda za a zo a gan ba mutum zai ɗauka zai ga muna da garuruwa ne manya-manyan garuruwa amma yanzu sai ga kamar umarwa tsane a cikin mutane mun zama kaɗan in muka amma muka yi taro kan za ka gan mu da yawa to amma akwai wani abu akwai wani guda da abu guda da lalle amma mun yi zara ta nan shine umkin abin kun san umkin umkin abin a zakata ba tarin yawan ba wasu in yawa ne za su fi mu amma bai shiga har can cikin zuciya kamar namu ba ka zan ce muku duk za ka ga tarin mutane hululu amma da sun ji daram kowa sai gida su aka ga kowa ba a wurin an watse ba wanda zai iya dakewa ko ya tsaya mu amma mu yanzu ko da mutum ba ya kauna mu komai sukan da yake inda wani zai ce ka amma shi annan matsorata ne sai wani ya dala masa harare ce so a yi matsorata na'am akwai matsorata a cikin mu amma wanda ba su tsoron sun kankaro mu wanda ba su tsoron su suka kankaro mu wanda suka dake suka aka ga an gani ana ra'ayar ayin mutane sai yana iya gani don zamanin yanzu kowa yana da yana da kamara a aljihunsa ana ɗauka yanzu nan zaka ga baga baga ana ana buɗe ma mutane wuta suna nufan inda ake ake harbi a wani kusanci wani su da sakartare suna duk suna suna nufan inda ake harbi wasu masu ɗaukan suna bana ga suna nufan inda ake harbi duk suna nufan inda ake harbi sai mai mai bindigan sai yadda bindigan ya zuba a guji shi wanda ya biyo shi ba komai a hannunsa to inda za ce kawai na mutane akwai su da tsoro a ce suwa ne ai mun gani da idanunmu to wannan kan kun ga umkin abin ya shiga zuciya da gaske ake yi ba wai ana ba wai ainihin ba a ba da gaske ne ake yi sun san da gaske ake da to muna cewa to duk da haka wannan al'umma tunda tana da wannan kishin ruwa ko da kuka je a madadin sauran yan uwa kun je ne ku kamfato don ku zo ku kawo misalin ku kamar idan ba can wani lokacin nake ba muku zai kamar misalin wanda suka je ɗebo ruwa ne suka je ko bakin kogi ne ɗebo ruwa don su kawo amfani da shi a gida na san yanzu ruwa yana zuwa ta bututu ya shiga kowane gida amma a da ko ina akan ji a ɗebo ruwa ne haka nan ma aka sami kalman shari'a wadda take nufi hanyar hanyar zuwa ɗebo ruwa in ka mutum sai gari ce ina shari'a to ma'ana ina ake bi a je ɗebo ruwa shari'a kenan daga nan ne aka samu to da za ka ga yadda ake bi a ɗebo ruwa ko da da ainihin yan su bishiyoyi yan ƙanana a gefe da gefe to shari'a za ta zama yau da kullum an tattake babu alaman shuke-shuke da ganin shari'a ta fita daban a kowane gari saboda nan ne ake zuwa ana yawan tattake shi don zuwa a ɗebo ruwa na sa yanzu a wadansu wuraren da ake ɗiban ruwan da ya kana ne har misali na je wadansu ƙauyuka da dama a ƙasar mali na ga shigen irin wannan suna zuwa ɗebo ruwa su ɗora amma akan amalanke jaki ya jawo aka ga hanyar da aka ga hanya ya fitar da muhamma za ka ga saboda ruwan yana zuba ya ɗan jijjika a gefen hanya ɗin da kuma dai inda tayoyin amalanken ke bi saboda drum drum ake ɗorawa kamar drum biyu ko fiye ma a ɗora a sa amalanke a sa jaki ɗaya ko jakuna biyu su jawo to amma har yanzu zaka dai ana zuwa a ɗebo ruwa ne daga wuri mai ɗan nisa to to daga nan ne aka sami kalmar ma shari'a ta zo to na ba misali na ce ainihin tamkar kunje ne ɗebo ruwa an fahimta ai wanda ya je ɗebo ruwa a ibaran da ba yanzu da kake matsa kan bambo ba wanda ya je ɗebo ruwa don ya kawo gida ya amfani da shi to in ya je wajen ɗebo ruwan ya shanta kefa ya kafa rumfa ya zaman sa yana ta shan ruwan sa araba shi gida a zauna da kishi ko to waje ne ko kan fato domin ku kawo amfani an fahimta ai to kaga wanda ya je ɗebowa don ya zo amfana ya san cewa yana da wata manufa kare mansa da wannan hadafin nasa me hadafinsa ya ɗebo ya kawo domin a amfana da in ana da kishin ruwa ana na wannan saboda mu nan muna bukatar tarbiyya irin na wannan na hanyar ahlul bait ya yaɗu sosai tsakankanin mutane har ya zama rayuwarsu ya zama rayuwarsu ta da kullum don sun daɗe suna jin abubuwan da yake bai shafi na ahlul bait din ba domin suna bukatar su samu tarbiyyar ahlul bait din wanda kuma su ɗan uwan da suka kamfuto za su su koyar a wancan lokacin na ga muku hanyoyin koyarwa na daban-daban ne akwai makarantu da za a yi akwai na yara ƙanana akwai na akwai na wanda na zamiya a ce ibtida'iya sanawiya masar yanzu ma akwai ma ana ma wani ayayi da ake ce mashi nasari kafin kafin firamare sannan kun banda wannan banda na zamiya akwai na ajin manya wani ajin manya wanda akan yi ma mutane za su haɗu shi ma amma karatu ne karatu sosai za a sa sannan banda wannan akwai kuma tabligi na wa'azi wanda su garba wasu mutane su suke karfa muna ganin ilmantarwa ya fi don shi ke zama daram amma ana wa'azi har wala wa'azin nan tsawon ko lokacin lokacin masallatan juma'a ne ko lokacin munasabobi ne kamar dararen juma'a da akan haɗu ayoyin sa'adoi ko lokacin wa'insu munasabobi kamar majalis ɗin ashura ko mawalidin maulidin annabi da sai da zara da maulidin da a'imma da kuma lokacin raya lokacin shahadodinsu da ire-irensu duk wa'annan mana saboda duk lokaci ne har walau na isar da sako da kuma ma dai haka kawai ma a tara mutane a yi masu mu'adara akan wani maudu'i amma a hammu shi shine koyarwa a ham shine koyarwa koyarwa kuma ana nufin wannan sosai karatu wanda za a sa littafi ana karantarwa don shi ya fi zama darar an fahimta duk da ya mutane sun fi a sauraron wa'azi ne kawai amma karatu shi ya fi nan ana ana ba mu ce ana wa'azi ba a wa'azi ba amma karatu shi yafi ilmantarwa bayan da ilmantarwa nan ko da dukkan fannonin ilimi da kun san fannonin ilimin ba kawai ainihin fiqhu bane a hadda luga din da luga awwala saboda da lugan arabiya aka aka saukar da alqur'ani ba aka na koyon luga don a san don a san alqur'ani don a san hadisan annabi saboda haka luga ke da muhimmanci shi ma za a koyar da shi ba wannan luga bin shi luga da sarfu da na'au sannan kuma da fiƙir da usul ɗinsa da dukkan fannonin da ake karatu zama makaranta sosai da ajin yara da ajin manya an fahimta to sannan kuma da wa'azozi wanda yake shi wa'azozi ana yi don kowa da kowa ne ya ji wa'azozin kuma da hikima an fahimta da hikima da kyakkyawan azi amma muhimmi wanda ya fi kowanne shine koyarwa da hali kana zaune cikin mutane suna ganin ka suna jin ka suna ganin ka ba kullum kana magana sauraron ka ba suna kallon ka me kake yi ka zama kyakkyawan samfur na wannan abin da kake koyarwa to wannan ya kafi kafi tasiri akan mutane fiye da kai ta magana sai ke ci muku inda mutanen da suke surutai duk ululu ne in ka je gidansu ba za ka ga addinin ba su kansu ma dai inda ban da surutun da suke a na kabar surutun an fahimta surutan kawai suke an gama kuma wasu surutan ya zama musu kamar suna yi ne a matsayin yanzu ya zama tijara ya zama business shi kenan kawai ba wasu su wasu abin ya suna aikatawa ne domin karan kansu don tsiran kansu da kuma suna neman su ceto da al'umma su abu lasir ma suna kowane mutane daga samun ceto suna ingiza suna cewa mutane yan wuta ne ma su kowa ma da wasu kowa ma halakakke ne ce wancan ya halaka wani saboda abin ma haka abin ma sun suna halaka wa'in sai zama suna halaka junan su yanzu nan yanzu nan a cikin sai kaga sun yi sallah sun yi sallah magarba da liman yana musulmi kafin aisha sai ya kafirta sai su sa wani liman ɗin kuma saboda liman ya zama kafiri da aka yi magariba ya musu magariba shi musulmi ne amma yanzu da mi ke faɗi magana sai ce mushriki yanzu kuma ba zai musu isha ba ya zama mushriki to an gama abin ya faɗa kansu su ma ya su ya su to wanda irin abin da suke jifan wasu da sun ba da jifan junansu to wannan wannan wannan su kaman hulul business ne wani ma in ya riga wani yana tashi shi ma sai taso cewa sai ya kawar da wani sai zarge shi da wani abu don shi ma ya zama shi ne tauraron su tafi tayi kun kuma shi wannan ba ainihin shi addini ya dame su ba kawai gasansu ne a kasuwansu kawai amma wanda zai zama yana yin abu ne tsakaninsa da Allah yana shi kan kansa ya koyi abin ne domin ya sami tsira awwala sannan kuma ya tsamar da wasu saniya an fahimta to wannan ne irin wannan ne yake amfani sosai ya zama koyarwa da misali kuma wannan ka daga karfafa mutane masu tabligi cewa koyarwa da misali ya fi ba ba ba magana ba ne aiki ne yau kuma wani ba kowa ne ne kuma yake yake da hikimar ya magana ba wani ma ba bai kamata ma ya magana mutum asali ba kowa ne zai iya magana ba in Allah ya baka hikimar kai magana masha Allah amma wani ba lalai ne kai tabligi da maganan ba kana iya da wani abu daban kana iya shirya arabiyan wasu su su su ba su maganan su yi ba lalai kowa sai iya magana ba dukan ka ko da irin yadda su yan uwa za ka mutane sauran mutane za ka suna in wani ya magana sai ka ga wai ana masa raddi wai kowa ma sai ya raddi na ce to idan wani ma ya wata magana ko mu kalla ya soke mu ne sai wani daga cikin mu sai masa raddi na hankali da ilimi bai wadatar ba sai kowa ma yi malam wani ya mace raddi kuma na hankali Allahumma sai da in bai wadatar ba kamar in mutumin ya yi zagi ne shi ma sai ya zage shi sai a wannan ba haka ake ba sai a bashi a masa raddi ne na ilimi da hankali da a sa hikima a ciki to in mutum ɗaya ma yi a madadinmu kuma ya wadatar ba kowanne masu yayi ba waɗanda so su su kana duba sauransu kowanne kowa ya magana kowa sai ya yi magana ba kowa sai ya yi cito dole ne kowa ya yi a saboda su basu da nizamin cewa wani ma yi magana a madadinsu kowa yana ganin in wani ma yi shi ma sai ya yi wannan ma sai ma ya yi wanda sai su ta ta yi raddi a yi raddi raddi a yi raddi raddi raddi raddi raddi raddi raddi raddi su ta dai ba su da aikin yi dan ce wannan shi dan ya sama muku aiki kawai shi kenan kowane in wani in wani shedani ya kunno da wata magana duk sai kun yi magana kai sai ya saki kunno ku shi kenan kun zama aikin ku kenan ba ku da wani aiki sai rada rade ya kamata abin muku abin da muke so mu lokacin muka ce musu ga ga raddin ku ko wata na da muka yi ashura da shekarun baya haka kafin waƙiya sai ne wata magana wasu ba su magana mai nake cewa sai daga baya na ce tun bayan kamun watan nan na almuharram ko duk mutane kowa ya sa za su fika a shagonsa yana ta mana bambami su wani bai gane shagon ba duk shaguna ana ta mana bambami kowa ya sa za su fika a shago yana ta kyararararare sun sa bakin kaya suna ta bugun kirji suna ta ta yi kowane shago sai wani shago shi bai gane daga baya gano shagunan shagunan business sai da nake shagon sallah da ne tunan ba ya gane shagon to yi kenan ce duk shagunan nan duk ana ta mana ihu su sai to ran ashura sun ce to ga muku ba ku ji mun ce muku komai ba bambamin da kuke to ga amsan ku yau dubu ɗari da ku ka gani yau akan titi to shine amsan ku baɗi ma za ku gani albashi ko ya ƙara ƙarin spika ya dinga bambami mu amsa mu kenan suka ci gaba da bambami ya gaba ya su arba'in muka su wani wanda kan ji aka ce su kai shi sun yi bada amsa duk ku gama ihu ko sai su ba ku amsa kawai aka ce sai aka suka ga arba'in ko ci to shi kenan sai aka da ramar suka ce ha ba tun an kyale su maganin su kenan an gama a yanzu mun tsit to yanzu ko da ko da za ka je ka sami ɗaya daga cikinsu in ba su san ka ba na sani ko na iba daga maza a gani to inda kai za ka iba za ka dan dan gira wandonka ka dan yafa na yakin ka sa dan kwali ka gyara dan kwalin ka ka ce ai me mu dake da alhamdulillah kai karkala muke da alhamdulillah eh buhari ya biya mu ya yi mana maganin yan shi'a yanzu da ba su tsaye sai wani ya dube ka ya ce ustaz ko kana shaye-shaye ne ya san cewa lallai ya yi aikin banza sai da shi ustaz ko kana shaye-shaye ne don ya san lallai ba a kawar da mu ba ko an kawar da mu su sai ba an kawar da mu mana ai da da farko sun ce ai ba mu an ji tsit yanzu su ce an ji tsit mun sai ba mu ma mana su fara mu ji ai sun shiru da bakin su ne sun san cewa ana nan darab ba abin da ya canza sun dai kashe wa'yansu daga cikinmu amma ba su kashe mu ba kuma abin da muke ce musu kenan ko za ku yi kisa za ku kashe wasu ne amma ba ku kashe duk cikinmu ba amma za a yi kira kun ji na maganar da nema yan uwa wanda suka muka- muka kasance a tsare na ce lokacin da wani wanda ya kama ni ya ce shi a ta kawo karshe sai dai yana zage na kyale shi amma sai su su san ci musu zan baga muku ansa da ana da wani mut- da za a kashe ishi a da kashe wani mutum da wannan mutumin imam Hussein amma kashe shi kan da tsashi a saboda ka yanzu in kun kashe ni za ku ƙara makarbala shahidai ne kawai amma ba abin da zai sai dai ka tambatsa ma to mai ne wani lokacin ce to suna sara suna duban ba- bakin gatari kuwa tun da sun da suka yi abubuwan da suka yi sai sun ga ya tambatsa ne kila sai tunani ban sani ba amma ga yake shedanin sai yana na ingiza musu cewa su ƙara ƙaimi ne kila kila ba su ƙara ƙaimi ne sosai ba amma sun su wasu sun ga yadda Allah ya da su ba san ko sun lura ba ma da wannan yadda Allah ya da su wasu wasu mun ga jaza'i akan wasu da yawan gaske ƙananan da manyan ƙananan ƙananan sun ci tafiya da ma- da- da- da ƙanana da manya manya manyan ne Allah ya kyale su don su gani da idanunsu Eh, kas- Allah ya kyale manya manya waɗansu zankala zankala wasu kuma guntaye da Allah ya basu su gani da idanunsu cewa ba su tsina na karomi ba amma wasu da yawa wasu da yawa sun tafi wasu kuma irin abin da suka yi mana haka aka yi musu kuma har yanzu mana musu addu'a Allah ta'ala mana addu'a akan su Allah ya rama mana kamar abin da suka yi su ma Allah ya musu kuma da yawa saka naɗi ne wasu wanda suka ko- sun kona mutane da wuta su ma Allah ya kona su kona musu Eh. to haka nan banda kuma ka ga mu- zu- an zautu kuma an fuska ta yi muni daduna sun daddalo kuma ga shi mulki ya kawo ƙarshe kuma za a ce musu to a yanzu ku ne su ne kawai suka yi maganin mu za su ce ba na ba haka ba ne to kun gani ainihin eh, wani- wani- da- da shi na Allah kenan ko ba lura ba to kuma Allah ta'ala ya duban ikhlasin ku da yi saboda Allah shi ma wannan kuma shine karshen abin da zan faɗa muhimmin abu wanda ya dafi kowane idan kana kyakkyawan ɗabi'a kana koyar da kyakkyawan ɗabi'a kana koyarwa da bakinka da ayyukanka da hadda aljihunka da ɗabi'o'inka da sauransu saboda mene kake yi saboda wane kake yi tambaya saboda wa kake yi idan kana yi ne don a yawa maka a ce ai kai ne kadai mutumin kirki mai faɗan gaskiya mai aikata gaskiya to wannan ba za shi ko ina ba don ladan ka kenan an faɗa ko ba faɗa ba amma in kana yi don Allah ne in ya so a kushe ladan ka na wajen Allah saboda haka abin da yake wanzuwa shine yi saboda Allah yi saboda Allah yi saboda Allah wannan shine a hammushe yi saboda Allah ba kana yi ne don a yaba maka ko ko ana kana yi don a yaba maka ne aka kushe ba za ka yi ba kenan ko in kuma ka ka ji zafin suka sai ka fasa ko ko kuma kai wani abu daban don a yaba maka ba ruwanka mai yabo ko mai suka duk daya Eh, amirul mumini mai cewa ainihin inda shi shi yawan mutane ma ba ba ya karfa masa gwiwa shi amma amirul mumini ba ke yace inda duk duniya suka fi tare da shi wannan ba zai kara masa karfin gwiwa musamman kuma duk kowa zai zama zai awatsi a bashi shi shi kada wannan kuma ba zai sa ya raunana ba wannan zirwa din ikhlasi ma ba ba ya tunanin yana yi saboda wani ballantana ma samu wani mai magoya baya karfa mashi guwa ko kuma rashin sa ya sa shi ya ya kowane ambition ka yi abin ka saboda Allah ibn sawa'un mutane sun amsa ko ba su amsa ba sun yaba ko ba su yaba ba duk ɗaya ne in dai kana yi saboda Allah ne to shi wannan yake yake yake warfa ikhlasi shine bi ahim ahammush yi saboda Allah wannan kuma shi shi wannan tunda ikhlasi a zuciya ne kai zaka tsarkake zu- eh, ni a ni- niyyarka za ka tsarkake niyyanka kana yi saboda Allah to kuma kullum da nake nukan sha gargaɗin yan wacewa in fa aka haɗu za a yi abu to al'adar mutum ne tsegumi fa da surutu fa duk za fa ka je shi kar ka ɗauka za a yabe ka ne Wani- wanda kuke aiki tare ne wanda zai ce kai- kai kai kana tunana cewa kai gabi kowa ko kuma kana nuna kamar kai ka zo ko yana kokarin ya maka zagon ƙasa oho wasu ma sun mana zagon ƙasa muka ce to tun sun mana zagon ƙasa muka ce to yanzu in za ku yi zagon sama ku yi a to tunda sun yi na ƙasan ya wargaje bai kai ko ina ba to in in an so a yi na sama ko na ina ma wani zago za a yi kun san zago wani irin nau'in gara ne wanda yake yake a ƙasa yake in in ya ci gini sai a ga ginin ya rubda kawai shi yasa ake cin shi zagon ƙasa saboda ba ganin shi ake ba gara ne ƙato ko san gara dai yana da girma shi ina ga zago din za ga shi manya manya ne to can ƙarƙashin ƙasa yake in ya dinga cin gini sai aga ginin kawai ya rubda to ya haɗu da zagon ƙasa ke to shi yasa idan mutum ya yi wani abu na neman ya rusa abu ta ƙarƙashin ƙasa sai a ce ya yi zagon ƙasa to idan zagon ƙasa bai ci ba in ya so a yi na sama mun ma an mana duka bai ba an mana ruwan wata ta sama ba an yi na ƙasan bai yi ba aka ce bari a yi ta sama aka yi sama kuma yi so ko ta ina ma ku yi amma dai idan kana yin abin ka saboda Allah ne shi kenan ka fita alhamdulillah ya fita ka fita wajen Allah amma in domin a ce kai ne wani to lalle baka baka da lada wajen Allah ladan ka kenan in an yaba maka ka sami lada in ba a yaba maka kuma kai hasarar lada saboda domin wannan kai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma na wannan shahararren hadisi ne na manzo Allah shaharan sa ya kai ya kai har ana cikin hadisan da ake ce musu kakiyye yawa ittifaqan tsakanin bangarorin na biyu shi'a da sunna duk sun san wannan hadisi sai dai sai dai su suna suna rawaito shi ta wata hanya ne daban ba ta ainihin shi ba wata wajen amirul mu'min suka samu sun sun ta wajen amirul mu'min aka samu amma sai aka ce wajen wani mutum ne aka ce to amma je dai zuwa dai je gode annabi ne ya faɗa oho dai amma dai annabi ne ya faɗa duk abin da mutum ya yi domin sa shi yake samu to kuma a cikin wani hadisin da amma suna da shi an ce wanda ya zai hijira saboda Allah da manzonsa to lazarta waje alal wanda ya hijira domin ya auri wata mata ko kuma dundu ya sami duniya to amma a cikin sharhi masu masu kaddasa sahabbai suna cewa duk cikan su masumai ne duk kuma ko to sai a cikin sharhi suna cewa amur atan yankewa sai su fulan sai a faɗi sunan shi wani ne ya hijira da duniya a wurwanci gowa da a sharhi suna rubuta to kaga shi shi gashi zahiri mai yi hijira amma mai je yi aure yawa to me ya ladansa auren nan ya samu ko bai samu yawa ya samu ko bai samu ya kan ladan kenan ko kuma in dun duniya ne su da alshari za ka so su ce ai wannan ne ya je tijara ne ko ya je kaza ne ko ne ko ma menene ko masu kaddasa su kun san cewa akwai akwai masu bidan wani abu kuma gashi da zahirin alkur'ani minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah dangane da me ta sauka uhud uhud da masu shari sai su ce minkum man yuridu dunya sai su ce ganima ce haba haba ina hankalin ku yake abin ya wuce ganima akwai waɗansu mutane ba su son ranar su shahada saboda ya kamata su rayu don su zama shugabanni nan gaba منكم من يريد الدنيا كم فقد أدركوا ما أمروا sun danna a gujeran nan sun zama kuma sun rike mukamai ba shi kenan ba gwamna kake so ka zama gwamna in ta halkala minkum man yuridu duniya minkum man yuridu minkum da zan tambayi mutane masu kaddasa wa'annan mutanci minkum dinnan ana nufin ya ahalar hindi ne ko ya ahalar sin minkum kun din yana koma ga suwa ne sai su shiru mutanen da suke tare da annabi to su wanda suke tare da annabi su ne suwa ne kenan as-sahabatu kenan to as-sahabatu as-sahabatu minhum man yuridu dunya alqur'ani ya zaki ya zaki sahabbai kenan Allah ya zaki sahabbai kenan to to ai Allah ne ya ce haka nan minkum mun yuridu duniya kum din nan yana koma ga suwa ne mutane suke tare da annabi a Uhud wa minkum man yuridu akhira yawa akwai kuma wanda su kuma suka dake a lahirar suka bayyana wasu sun ba manufin man kaza na bahu wa minhum man yantata kuma badalo tabdila wasu rannan su sun biya da ransu wasu kuma suna ja kuma duk shari'a ma kaga ashe haka nan to to wanda yake yin abu dun duniya ya sami duniyan ko bai samu ba lagansa ke wanda yake don lahira minkum man yuridu duniya minkum man yuridu akhirah wanda yake bukatan har fatar duniya to a wajen Allah akwai hatsar duniya wal akhirah in yana son na duniya ne in ya samu shi kenan iyakanta kenan so ina faɗin wani dun ya zama mutum ya kiyaye ikhlasinsa ya yi saboda Allah saboda Allah saboda Allah ikhlasi muhimmin abu ne ikhlasi na aina yake a zuciya yake saboda ka tambaya za ka iya ganin ikhlasi da ido za ka ga aiki za ka ga aiki zahiri amma ba za ka san cewa shi mai aiki nan saboda waye ba an fahimta saboda waye ba ya yi saboda Allah ne ko saboda samun suna ne ko saboda wannan kuma hukunci na Allah ne amma Allah ya sani yawa Allah ya sani Allah ya san masu bidan duniya ya san masu bidan lahira to ni saboda Allah shi ne ya fi kowanne muhimmanci in ikhlasin ne ya samu fadallah alhamdu an sami babba to sauran duk abin da zai biyo bayan don shi ne foundation to da yake mun fara maganan a makare ina jin hadar na kidar kafin insha Allah bayan mun sallah za mu dan sake zama wanda ba za mu sake dan ƙara wani abu insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir